dangane da ko zai mana bayanin abin da ya shafi al-tahara al-tahara wata sifa ce wadda take ma'anawiyya wata sifa ce wadda take ta ma'ana a tattare da mutum wanda yake dan adam wadda ba wai abu bane wanda zaka iya ganin shi a ido sai dai in har ya zamanto ya cika ga dan adam to kuma zaka iya samun bayyanuwar shi ta yadda zaka ga kwarjinin wannan tsahara tattare da shi tahara ko dai tahara wadda take ta kenan gangar jiki ta zahiri ko kuma tahara wadda take ma'anawiya ta zuciya Allah subhanahu wata'ala ga baki dai a dunkule ya faɗi cewa wanda suka sifanta da sifa ta tsahara Allah yana son su inna Allah ya hibbu tawwabin wa hibbu mutatahhirin Allah ya sanya mu cikin su Allah ya ce yana son bayan shi waɗanda suke masu tsarkaka wanda kuma yana daga ni'ima da khususiyya da Allah fifita wannan al'umma ummatul muhammadiyya sifa na tsarki zaka ga al'umma musulmi Allah ya karrama mu da wannan sifa wanda rashin tsarkaka sifa ce ta waɗanda suke ba musulmi ba musamman ma waɗanda suke dangana kansu zuwa ga kenan addinin annabi isa alaihi salam zaka ga sifa ce ta su rashin tsarkaka rashin tsarkaka ɗaya ne daga cin kaba'ir zunubi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana wuce ya ga kabari ana ma mutum azaba annabi sallallahu daga ciki an bata cewa bai tsarkaka daga bawari to kaga min babu aula mutumin da baya tsarkaka daga bawari wanda bai tsarkaka daga bayan gari kaga wannan wanda bai tsarkaka daga bawari kenan haka sai ka dora in har bai tsarkaka ba daga bawari kaga bawali bayan gari mani mazi wadi duka kaga sai shiga karkashin wannan yana da kaba'irul zunub a samu mutum kenan bai iya kulawa ba da ɗahara. Ƙwara Allah ta'ala Allah mai albarka maɗaukake cewa an zanna mina sama'i ma'an fahura. Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa an zanna mina sama'i. Mu ne muka sabkar daga gizagizai ma'an fahura wani irin ruwa wanda yake mai tsarkakewa. A nan gurin iya daga ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma bayansa bayan kasantuwar ruwa abu ne wanda Allah ya sanya rayuwar ɗan adam a ƙarƙashin shi to haka kuma da shi ɗan adam yake samun kamala shi yasa ma'an ruwa qawuran wanda yake mai tsarkakewa malam bayan ya kawo wannan aya sai ce alma'u tahuru ruwa wanda yake mai tsarkakewa ma kana qahiran fi nafsi shine wanda ya zamo a karan kanshi tsarkake mutahiran li ghairihi mai tsarkake wani shi kama ilbahari kamar ruwan teku a wannan gaba za mu fahimci kenan malamin Allah zai shi da rama ya tsayi matafiyar malaman da suke ga ruwa ya kasu gida uku da dama daga kenan musamman ma malamai na mazhaba ta malikiya sun tafi akan wasu daga mutaakhiruna hatta da irin su Sheikh Salih ibn Uthaymeen kenan suna ga a gida biyu ne ruwa ya kasu wanda yake kenan a tsawon da kuma wanda yake annajis a nan gurin kenan malam sai ce ma kana tsahiran fi nafsi mutahiran li ghairi kaga kenan akwai tsahirun akwai tsahurun akwai kuma najisun tsahirun tsarkakeke a karan kanshi amma kuma ba za iya tsarki da shi ba shine dukkanin ruwan da zai zamanto an raba mashi wani suna kamar kaga in aka sa sinadarin coca-cola kaga ruwan ana ce mai coca-cola ba a ce mai ruwa kawai haka ya ka tatso kankana kaga ai ruwa ne amma ba a ce mai ba ruwa kawai in aka yi waro kaga ruwa ne ba a ce mai ba ruwa yawar kaga ruwa ne ba a ce ba ruwa to kaga dukkanin ruwan da za a jingina mai wani suna in dai hal sunan da aka jingina mushi ba sunan najasa ba ne kamar masalan bawali ya shiga cikin ruwa ruwan wanka da bawali kaga mai sunan shi gwalalo ruwan kaza kaga mai kaga wancan najasa ta haɗu da shi to in dai abin da ya da shi tsarkakeke ne shine ake ce ma tahiru amma wanda yake mutulaki bai haɗu da ba wala wala tsarkakakken abu wala abin da yake najasa abu to kuma ya ce mai tsahuru bai zama ba tsahurun mai tsarkakewa sai da karan kanshi ya zama tsarkakeke ma kana tahiran fi nafsihi shine ruwan da a karan kanshi tsarkakeke ne mutahhirul li ghairihi kuma ya cancanta a yi tsarki da shi ma'ana mai tsarkake wani shi kama ilbahari kamar ruwa wanda yake na teku kaga asali an tambayi manzala sallallahu hadisi cikin muwatta inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma'i fa in tawadda'na bihi atashna afa natawadda'u min ma'il bahri qala huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatu suka ce ya rasulullah muna hawan teku jirgin ruwa sai mu ɗauki ruwa kaɗan wanda za mu sha tun da ruwan teku baya shayuwa to yanzu za mu iya arwalla da ruwan teku sai ce to ai huwa tsahurun ma'u ruwan teku mai tsarkakewa ne alhillu mai ta kai musamman ma da yake ciki shi kan shi ma halaka ne musanci mutahirun li ghairi kama bahari kamar ruwan teku wal bi'ri ruwan rijiya wal matsari ruwan sama idan lam yataghayyar shay'un in har wani abu bai zamanto ya canza ba min awsafihi daga sifofin shi a salasa uku wahiya shine al-lawn ruwan da ya zamanto a kaida yana afsa al'ada shi ma'ana yanda yake a cikin rishiya yanda yake a tabki kawai ya cakuɗa ne da mai ƙasa yanda yake a kududdufi ya cakuɗa ne da mai ganyayyakin da suke zuba ko kuma a rishiya ya cakuɗa da mai igiyar da ake shayarwa ruwa ko kuma misali a tsara a kududdufi ɗin ya canza ne amma sababin mai ya daɗe cikin dokar dawa ƙura iska ganye waye duk ya shiga to kaga wannan duka bai zamantarwa ya fata shi min awsafihi as-salasa daga sifofin shi guda uku wahiya al-launu launin ruwan nan ka a samu cewa ya sauya wa ta'amu ɗanɗanar ruwan nan ka a samu cewa ya canza warrihu iskar ruwan nan ka a samu cewa ya canza bima yanfaku anhu ghaliban bima da irin abeban da yanfaku anhu suke rabuwa da ruwa ghaliban mafi rinjaye ina misalin abubuwan da yawanci ba abokanan zaman shi bane kalla bane duk inda ka ga madara a cikin ruwa zuba ta akai saboda ba su da alaka tsakankaninsu wani asali duk inda ka samu zumuwa cikin ruwa zuba ta kai kaga wannan ruwan da za a samu cewa ya cakuda da madara sunan shi yawo ruwan da za a samu ya cakuda da zumuwa kaga sunan shi shi lemu ne a nan gurin kuma in dai har tarin jaye shi ba za mu yi lissafi da kaɗancin ruwan ba ko yawanci kamfanonin da suke lemu ai shato guda ne sai a ɗauko fudar yan a zuba amma he mai tasiri ya yi rinjaye a kan mi ɗaya daga sufofi uku kaga nan gurin ba yawa ba aka kalla saboda haka kenan galiban kalla bane ruwan da muka samu cewa ya sauya ya cakuɗa ta hanyar madara to kaga ba a walla da yawur ko coca cola ko waro ka gani ko farau-farau wal asali ko ruwan da aka zuba mai zumuwa amma madara zumuwa tsakariku ne kenan yanzu ruwan wannan sunan shi tsarkakakke amma za a iya tsarki da shi a abe daga ruwan da aka yi umarni a yi tsarki da shi saboda Allah ce wa an zanna min sama'i ma'an tahura ko kuma ya zamanto ruwan ya haɗu da abin da duk inda ka gan shi tare da ruwa zuba aka ina misali wal bauli ruwa ya gamu da bauli kaga bauli na jasa ne sunan ruwan wannan gwalalo kaga bayan da za mu ce zo gwalalo ya a ce mutum yana kwalho gwalalo ya ce ina kwalhe ruwa kaga cewa zai gwalalo to kaga kenan ba ruwa bane ba shi saboda haka ruwa ka wanda za a kira shi da ruwa amma an tara wani kwararren ruwa yana taruwa ko kuma ruwa tare da abin da ya kake ya sha aka ce mi kai zaka ce ina kwalhe ruwa ne da ya taru a nan gurin kaga ba gwalalo ba zaka ce kenan ruwa ne mutsulaki ka gani saboda haka kenan wal bauli ruwan da ya cakuɗa da bawali wal adira ko kuma ya cakuɗa da kashi kaga sai za a ce mai fa'in gayyara shay'un idan wani abu ya sauya min awsafihi salasa daga sifofin ruwa uku bima zukira da irin abin da muka ambata abubuwa nawa ba mu misali kala biyu tsarkakaku da kuma wanda suke najasa a'a da waɗannan abubuwan ne wani hawihi ko kuma wani abin da ba su bane wanda yake ba abokin zaman ruwan ba tunda dole sai mun yi itibari da abokin zama ruwa ruwa ne daga sama inda za ka tare shi a kwano garan yake amma ya sabka ƙasa sai ya cakuɗa da ni ƙasa kenan ruwan da yake gudu na ƙorama ko ruwan da ya taru a tafki kaga labar da bayan da za a yi karaba ruwa da ƙasa saboda ai ba shato bane ka kai kasa to canzawar da yi da kasa ai kasa kana sallah a saman ta kai gomi a saman ta ai ta dahira ce kenan ruwan ma dahiri ne ƙorama ce aka yi tana gudu duk wani gwalalan gari ya tafi kawai ruwa ne na ƙorama tsantsashi sai ka zo kai alwala da shi alwalar ka ta yi sau da bai tattare da wani amma ruwa ne zuba shi ta harko gwalala kana jin wari ka ganin gurin in ka shige shi to sai ka wanke kuma mai ɓauka saboda hukuncin ka kamar da ya taka kashi ko kuma aka zuba ma gwalala bayan ya yi alwala ka ga da wajibi ya yi mai ya wanke to kuma babu zancen kenan yin alwala da shi saboda shi karan kanshi ma najasa ne saboda duk inda abu ya shiga cikin ruwa ya rinjaye ruwan a ɗaya daga siffofin shi guda uku to yanzu ya cire ma ruwan sunan shi na ruwa kuma hukuncin abin ya shige wa ruwan kenan hukuncin abin ya shige ruwan in madara ce mi za mu kira ruwan madara in zumuwa ce mi za mu kira ruwan zumuwa in waro ne aka zuba mi za mu kira shi kaga waro saboda hukuncin wacce abin ya shige shi in najasa ne shi ma remi wannan za mu kira haka in jini ne ya zuba cikin ruwan sai ya yi tasiri cikin ɗayan sufofin shi uku shi ma su kenan kaga ba za mu kira shi da ruwa ba hukuncin jini ya shahi hukuncin ruwa in abin da ya cakuɗa da shi tsarkakakke ne to sunan ruwan tsarkakakke in abin da ya cakuɗa da shi najasa ne sunan shi najasa hukuncin abin hukuncin mi hukuncin ruwan kaga ka'ida ce mai sauƙi wannan bai ma su kira wani hawihi fala yasihu alwudu'u minhu ba inganta arwalla daga shi sau da haka idan ka yi arwalla da ruwan madara ko da lemu ko da kaza kaga arwallarka ba ta inganta ba ta yi ba da najasa arwallarka ba ta yi ba wala la gusul bai inganta ba mutum ya yi wanka wala listinsha'u bai inganta ba mutum ya zamanto ya yi istinsha'i istinsha shine kawar da najasa to amma karkashin nan gurin shin istinja'i da ruwa wanda yake ɗahiri ba mutahirun ba yayi ai wannan abin ba najasa bane ba inda najasa ne shine baka wanke najasa ba najasa saboda ai yanzu kawar da najasa ne zaka yi shi ko kawar da najasa kenan ana kawar da ita da dukkanin wani abu wanda yake kenan tsarkakakke misali ruwa ne yake da sabulu sai kai boli ka wanke boli da shi ka gani ya unku shi kenan amma alwallawa kaga baka yi ba ita kuma yawa saboda da bambanci da kawar da najasa ita najasa ce ake son ka kawar da ainin ta da menene ka kawar da shi almuhimmi ta shi yasa kaga in wani a takarda ka sa ko kuma wani tsumma ka sa ka kawar da najasa ai kaga shikenan in dai babu najasa to khalas wal wal al ghusl wal istinja magana ce aha Eh shi ne ake zance da makwarefa. Wani mutagayyaru bi tsahiri ruwan da launin shi ko kuma ruwan da ya zamanto ya jirkita ya canza daga asalin ɗabi'ar shi, amma sababin jirkita shi bi tsahiri sababin cakuɗa ne da abin da yake tsarkakakke. misali ya cakuɗa da tsarkakakken abubuwa wani kudar aka zuba ci kamar misalan cande da aka bada ƙahirun wannan ruwa tsarkakakke ne saboda ya cakuɗa da dau gaga za a ce mai horo-horo da tukuri gaga za a ce mai kunu da gaya za a ce mai hura kenan wannan da tsahir ƙahirun hukuncin abin da ya cakuɗa da shi hukuncin shi menene hukuncin wannan ruwa ƙahirun ne amma to kuma za mu iya tsahur da shi a'a sai kuma gairu tahuri ba mai tsarkakewa ba ne ma'ana bai daga ruwan da aka shar'anta ma ka yi tsarki da shi ka yi arwalla yustamalu fil adati wannan ruwa al'adance don da tsarkakeke ne za ka yi amfani da shi a bisa duk abin da ake amfani da tsarkakakken abu wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta mana wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an minhu wala yastamalu fil ibadati amma ɓangaren ibada arwalla wanka ba za ka yi amfani da ruwan da ya zamanto ya cakuɗa da wani abu tsarkakeke kuma ya zamanto ya yi masa rinjaye amma in abin da aka sa kaɗan ne bai yi tasiri ba cikin ɗayan wancan abubuwan guda uku baka da matsala da wannan kenan saboda tsayayye ne a karan kanshi wal mutaghayyiru bin najisi najisun ruwan da ya jawakuda da najasa sunan shi najasa hukuncin najasa hukuncin shi wal mutaghayyir bin najisi najisun ruwan da ya zamanto ya canza ta hanyar gauraya da najasa kuma najasar hallau dai ka'ida ta yi ta yi rinjaye a ɗayan wancan sifofin guda uku najisun sunan shi najasa la yasu amal fi shay'in min al'adat kaga baya halitta ai amfani da shi a wani abu na al'adance saboda najasa ne wala fi shay min al-ibadati ba halitta ayi amfani da shi cikin wani abu na ibada ruwa ne aka dauko wani abin da suna abin najasa sai aka zuba ciki to yanzu ba za mu ce ba wannan abin bari mu amfani da shi wajen ko tajmili ko kuma wajen wani abu na wannan ba za a yi amfani da shi ba kamar misali kaga ai ba inda za a mutum ya ce wanke wata wani ciwo ko na abu da bawai to haka shi ma in abin da ya cakuɗa najasa ne yanzu babu zancen a yi amfani da shi ko wajen abin da ya shahi kwalliya ko wajen abin da ya shahi kaza kenan duk wani abin da yake adatar ba za ka yi ba amfani da shi kenan wa idza taghayyara wala fi jam wa idza taghayyara idan ruwa zamanto ya jirkita ya sauya ya sawaya bima huwa min qararihi da abubuwan da huwa abin min qararihi yana daga matabbacin ruwan gurin da ruwan yake ina misali kat turabi ƙasa ya zaka iya raba shi da ƙasa kaga labudda launin ƙasar launin ruwan launin ƙasar launin ruwan laka ce ka gani jangargari ne ka gani launin da ƙasar yake to dole ruwan zai ɗauki launin to yanzu dan ruwan ya canza zuwa wani kala ko farfar kamar madara ko baki ko sha saboda jan gargare ne duka wannan bai shahe ba kenan tsarkin shi sau da haka yanka kula duk ruwan tafkin da zaka same shi sha a fari a baki mai duhu sai ya zamanto babu najasa ba tsayirin jaye ba tattare da shi kenan wannan abin da ya canza bai zamanto ya bata ma ruwan ba ko ya hudda shi daga aikin shi kenan shi yasa ya ce maka wa idza taghayyara idan ruwa ya jirkita ya sawaya bima huwa da abin da min qararihi yana daga matabbacin gurin zaman ruwa katturabi kamar ƙasa wal milhi kamar gishiri ka gani rijiya ce kuriddifi ne a'a wani kwari ne da ruwa ke zuwa cikin tafki ya zubu sai zama gurin akwai gishiri ba wai gishirin aka ɗebo aka zuba ba a'a gurin ne ke da gishiri wannura ko kuma hoda shi ne laka wadda ake dakawa fara a yi amfani da ita wajen abin da ya shahi kenan kwalliya ko na abu bi ma tawalla da nura dai hoda wannan na abin hoda abu bi ma tawalla da minhu ko kuma abin da ya zamanto ya aihu daga ya aihu daga ruwan ko abin da ya aihu daga ruwan bi ma tawalla da minhu ka tuhulubi kamar albasa kwani sai ruwa ya zama to ya cakuɗa da wannan sai zama dalilin wannan albasa kwaɗin sai ruwan shi ma ya koma launin abin tsulil makus ko kuma daɗewa shi fa ina wala ya zuru wannan ruwan duk ba cutarwa sau da haka ai asali tare suke da ruwan asali tare suke da ruwan wa ya samar fil adati wannan ya halitta kai amfani a adatu wani ibadatu da kuma bangaren abin da ya shahi ibada kenan dukkanin waɗannan ababe din asali in a gurin ruwan ne suke amma inda za a ɗebo su daban sai a kawo kuma a zuba kaga yanzu an zuba ma ruwan wani abin da kenan mai ba tare da shi beki sau da haka yanzu sai zama to hukuncin ruwan hukuncin wani matsalar ruwa ne sai ka ɗauko wani abu wanda yake tsahiri daban sai ka zuba ba wai a gurin zaman ruwan ba ne ba to wannan ruwan ba za a yi amfani da shi ba wajen arwalla saboda ya zama to kenan ya samu raba mashi wani abu wanda bai dace ba amma waɗannan abubuwan da yawanci a gurin zaman ruwa da akwai su turab ƙasa milhu gishiri ko kuma sabaka kanwa ko kuma abin da ya shahi shi wannan nura nura ko kenan lasho nura lasho ba lasho nura naura ita ce abin foda ba naura da fata na abin nura kenan shine lasho saboda haka ya cakuɗa da wannan ko kuma ya zamanto ya cakuɗa kenan da abubuwan da suke ma'adanai kenan abin da ake tonawa na zinari ne ko wasu ƙarahuna ne ko dai duk wani abin da zai zamanto an fuddo shi da ƙasa sai zama ruwan ya taru a gurin sai ke ba da yanayin yanda abin yake a'a wari ne ko kuma wani yanayin ɗanɗano ne ko kuma yanayin launi ne kaga duka wannan bai da mashira wajen amfani da shi yawwa yana abin eh yau to kaga inda a gurin tabkin yake sai zaman to ya taru nan duka babu matsala ko kuma a gurin ne yake sai ruwan ya zo ta kai duka babu mushkila la yadur wa yusamal fil adat wal ibadat wannan duka za a iya amfani da shi wajen bautar Allah ko kuma al'ada matsar riba yana cutarwa ba kenan nan baka ce ba a an ce a yi amfani da shi a al'ada sai kuma aka samu cewa a al'adance abin tsarkakeke ne amma kuma yana cutarwa to kaga nan baka ce tun da tsarkaken zan iya sha za ka iya yin alwala amma kuma ba lalle baka sha sanadiyar kenan zai iya sabbaba ma wata rashin lafiya yanzu kaga ruwan da ake tonawa yawanci na ƙurya ƙasa kaga in ya zama gurin da waɗansu ma'adinai da wasu sinadarai sai zama to ruwa in ɗan adam ya sha yana cutar da shi amma kaga wannan bai hana ba kuma wajen arwala da kaza kenan ka zanto shi tsahiri ka zanto shi tsahurin ba shi ba kuma yake lazamta dole kuma ta sa'amalu bihi fil ada kenan ba shi ba yake kuma kasantuwar za a iya amfani da shi a al'ada ba shi bai ke nuna cewa kenan ba tsarkakeke ba ne ba kenan sai mu kula da wannan ba duk ruwa ba ne an ce mai tsarkakewa ne kuma za a iya amfani da shi a al'ada ya zama to dole sai ka sha shi kenan za a iya samun wata illa ta daban wadda za ta hana ka sha saboda cutuwa ko kaza to kuma wannan kaga wani janibi ne wanda yake na daban wa idza waqa'a fil ma'il qalil idan ya abuko cikin ruwa wanda yake alqalil kadan ina misali ka aniyatul wudu lil mutawaddi kamar buta alwalla ko kaskon alwalla duk dai makayin alwalla lil mutawaddi ga wanda zai alwalla wa aniyatul ghusl lil mughtasil makayin wanka ga mai wanka najasatun sai aka samu najasa ta abuko ciki ma'ana ta shiga ciki amma walam tughayyiru matsalar ruwa a sahani sai aka samu digar bawali aka samu diga wadda take ta jini amma walam tughayyiru bata canza shi ba ai kaga ruwa ne wanda yake kadan bata canza shi ba fa inna yasiku tatahhuru bi ko kuma tano guda ne sai yaro tsula hutsari a ciki kaga ai tano guda hutsarin yaro bai zai iya canza shi ba saboda yawan ruwan ya rinjayi adadin gwalgwadon hutsarin akwai ruwan da ma zai iya kaiwa gejin da kaga wani abu baya bai iya mai tasiri yanzu misali babban tafki sai aka saka saniya musa kaga wannan bai iya yin tasiri saboda ruwan ya kai gwargwadon da bai wannan kamar ruwan teku kaga babu wani abin da zai iya mai tasiri yasa yi ma ke ce huwa tsawurin ma'u alhallu mai tatu a waccan ka'ida ta idza balagal ma'u kullatayn lam yahmilul khabar in ruwa mafi rinja a abusa a galabiya ne in har ruwa ya kai gwargwadon da zai kai tano biyu to lam yahmil khabath mafi yawa zaka ga bai mai bai dauka khabathi bai mai tasiri saboda ruwan da ya kai gwargwadon tano biyu da wuya ka ga bawalin da yaro zai wani khabathin da za a zuba ya iya canza shi saboda yawan ruwa to shi ma haka kenan an samu wannan walam tughayyiru fa innahu yasihu tatahiru bihi wannan ya inganta kana iya arwala da shi saboda ai ka'ida ne ba yawan ruwa ba ake leƙa ba ƙaramcin ruwa ba ake leƙawa ana leƙa tasirin abin da ya shiga cikin ruwa tasirin najasar da ta shiga kenan za ka iya samun ruwa ɗan kaɗan ne najasar ma kaɗan ce to wannan najasar tun da kaɗan ce ba ta iya hana ruwan bai tsarkake ka lakin yi kurahu sai dai an karhanta karahata tanzi saboda mai akwai ƙyanƙyami kaga misali ruwa ne a buta bawali ya diga za ka ga ai ko da kana arwallai ba kana da wani dan abin na zuci rai tana ki to sai zaman to kenan makaruhi ne amma kuma mi idza wujida ghayruhu inda kwai in za a samu wani shi in kuma babu wani sai shi to babu zancen makaranci amma akwai wadatar ruwa a famfo ne zaka iya daukowa shikenan karas wannan kawai sai ka zubar da shi sai ka zubo wancan saboda a samu kenan nutsuwa kuma ka samu bara'atul zimma saboda a wancan zaka dinga tarar da shi ko ma tana da yawa ko ma kaza kaga sai shi ɗin ya sa maka shakka to amma an ka zubda shi wa kaga kenan nan gurin kuma ka kubutar da dukkanin wani abu ka fita daga kenan wani shakka wal ma'ul musta'malu fil wudu'i wal ma'u ruwa al musta'malu wanda aka aiwatar da shi ma'ana aka aiki da shi ruwan da yake diga daga gabanka fil wudu'i wajen arwala kai ne za ka yi arwala sai aka yi wani ɗan rami ko kuma wani abu sai ake alwala duka ruwan yake zuba ciki na hannun da ake wankiya da kuma wannan to wal ma'ul musta'malu fil wudu'i ruwan da yake zuba daga gabar da aka wanke a arwalla aka aiki da shi na arwalla ba wai musta'malu ba a buta mutun yayi arwalla ya rage tsora wannan babu wani matsala kan ba shi ba ake zance ana zance al musta'mal wanda ya dinga tarara daga gabar da kake wankewa wal ghusli ruwan da ka tare shi a wanka kamar kai wanka cikin wani ba san ko na tahurun wannan ruwan mai tsarkakewa ne yukrahu tatahiru bihi ruwa ne tsarkakeke amma yukrahu tatahiru bihi mai tsarkakewa ne amma makaruhi ne kai amfani da shi shi ma saboda me ma wujudi khairi saboda rai ta afu rai tana kyamata rai tana kike amma asalin shi tahurin ne misali in mutun yama mutun ainu kaga ai wanda ya ainin mutun za umarce shi ya zamanto ya wanke cikin izarin shi ya kurkure bakin shi ya wanke fuska wanke hannu sai a kuza ma wancan kaga inda najasa ne ba za a kuza mushi ba inda najasa ne ba za a kuza mushi ba sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in yayi arwalla sahabbai karu ya qatatiluna ala wudu'i suna kusan kamar su yi fada akan ruwan arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran ruwan ruwan manzo kaga na me nake nan wankewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi saboda ai ba cingin ruwan da ya rage ba ruwan da ya tarara ya zuba yi to kamar su yi fada akan wannan kuma an samu kenan da dama duk suna amfani da irin wannan asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ruwa kenan tsarkakeke ne zaka iya yin arwalla da shi sai dai inda akwai wani to kuma makaruhi ne saboda zuciya ta tana kinkamin wannan wannan kuma shine ra'ayi na jumhurin malamai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu abdullahi ibn umar duk suna kan wannan haka shine matafiyar imam malik shine matafiyar imam shafi'i Allah ji kansu da rama kuma dalilin su shi yafi karfi akan dalilin wanda suka tai akan cewa ba za a yi amfani da shi ba saboda haka kenan ya halitta a yi amfani da shi wannan ruwa wa fil mustamal fi ghairihi wa fil musta'mali cikin amfani da ruwan da al musta'mali wanda aka yi aiki fi ghairihi a wani arwalla da wanka kenan yanzu can ruwan da yake tarara daga na arwalla ko kuma wanka wanda aka yi amfani da shi kenan aka ce ya halitta za a iya tsarki da shi amma inda akwai wani ana iya bari saboda ya zamanto an samu nutsuwa to amma wafi cikin mi yin amfani da almusta'amali yin arwalla da almusta'amali ruwan da ya zamanto an yi aiki da shi fi ghairihi a wani aikin da ba alwala ba ba kuma wanka ba ina misali kal mustamal fi tabarrud kamar ruwan da aka yi amfani da shi wajen wanka na jin sanyi kawai mutum ne ba wanka ba ne na ibada ba alwala ba ce sai ya zamanto ya yi wanka kawai na jin sanyi haka a cikin shi wa ghuslul jumu'ati ko kuma ruwan wankan juma'a shi ma wannan ruwan tahurun ne ko kuma ba za a yi ba ƙaulani bil karaha wa adamiha wasu malaman suka ce makaruhi ne wasu suka ce kuma kenan a'a ya halitta ya amfani da shi a nan za a kalli gwargwadon dauɗa ruwan ko da shi ma wancan wanda yake na arwalla wasu malaman su yi magana akan shin na wankewa ɗaiɗai ne ko kuma na uku uku ne kaga ai na ɗaiɗai da akwai mi dauɗa mai yin arwalla ɗaiɗai ne ai kaga duk gishirin jikin shi da mandan da wannan duka zai zama duk da dauda ka gani to kaga in na ɗaiɗe ne amma na biyu na uku shi kuma kenan ya ƙara tsarnake ruwan ya zama to kenan ya saka ba ɗaya ba da wancan to haka shi ma wannan 'yan ce na yin wanka da tabarrudi in mai annakiya ne a jikin shi kaga ai wannan yayi muni ruwa ya zama kamar ruwan dauda kuma kaga baya iya bin nan sannan kuma littabarru da hallau ba wanda an yi amfani da shi da sabulu ba ba da sabulu ba kawai mutum ne ruwa na cikin kududdufi ko wani basa sai zuba ruwa sai shiga ko wani bahul sai ya watsu ya wanka da shi kenan kyankin duk yana ciki kaga ba sabulu ba ne sa saboda in an sa sabulu to kaga hukuncin tuni ya gabata ba saboda an yi an zuba mushi wani abu wanda yake na daba wannan shine kenan babe na farko wanda malamin Allah ya tikan shi da rama ya kulla kuma dan bayani akan tsahara karkashin shi kuma zai ci gaba da kawo fusul wanda dama shine ka'ida babu yana zamantawa shine jigo a ciki sannan kuma fusul fusul su kuma suna zamantawa kenan wani abu wanda yake na wannan faslun kullu hayyin fa huwa tahir adamiyyun aw ghayruhu wa kadhalika araquhu wa lu'abuhu wa mukhatuhu ودمعه وبيضه غير المذر بالذال المؤجمة وهو المتغير الممتن كل هين دكنا رأيي فهو طاهر سرككين آدمي أو غيره بالأدم يكون بالأدم سود الله ولقد كرمنا بني آدم tabbas mun karrama banu adam da wannan ne imamu shafi'i Allah cikin shi da rama yace kenan dan adam tsarkakakke ne saboda istishhadi da wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce ya karrama dan adam a nan gurin babu bambanci dan adam innan wanda yake mai rai ne ko kuma wanda yake ya mutu ne saboda innal muslima la yanjisu musulmi bai zaman tawa na jisa fa huwa tahirun adamiyun aw ghayruhu a dan adam ne ko wani dan adam ne masalan abubuwan da suke haramun kamar shakki kaga mutum dan ya hau jaki ai kaga dahiri ne jaki saboda haka kenan ba sai ya iya bin nan ba adamiyan bil adamani in dai rayiye ne au gairahu ko nan shi ko da ma kahuri ne saboda da Allah ya ce innamal mushrikuna najasun kenan ba najasa din su ba hissiya ba najasa ce wadda take ma'anawiya kaga ce yasa aka kaso mama aka sashi masallaci zaka gaisa da kahuri ka gani gaisuwar da kai bai jaza ba mi ya zamanto ka wanke hannunka haka ma halitta musulmi ya auri wadda take kirista kaga ai za su zauna a tsakankaninsu inda kaga najasa ce jikinta kaga da haka nan kenan ba zai wannan ba to har shedan ma shi ma tsarka ba najasa ba da jikin shi tsarkakeke ne shedan aljani yaya shi ma ba najasa ba ne ko ba eh shi ma kenan ka'idar ya shiga cikin wani ɗan adam kuma manzana ta shi ma kuma janibin kenan mi bangaren kenan kahuri kuma tun da aka ce wani ɗan adam kaga yana karkashin wannan manzana sassana wani lokaci yana sallah kaga ai ya shaƙe wani ifritu wanda harshen shi har ya zazzago kaga kuma manzana sai ci gaba da sallah akan wannan wa kadhalika araquhu haka nan jibin shi sau da aka ci ɓin kahuri sai ya taɓa ka wannan ɗahiri ne jibin kahuri ya taɓa ka ɗahiri ne shi ya sa misali tuhar da kahuri kamar yanzu ka sayi rigar kahuri ko wani wandon kahuri in ba na jasa ba ka gani a hili kayan posho ka gama ka ce ba a ba na yi ba sallah da wannan sai dai kaga da jasa ne a zahiri amma jibin shi kenan ba na jasa ba ne ba wal'abu haka nan miyan shi kaga wancan ifrita ai me shi ya zuba hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan tsahiri ne haka ko manzo Allah sassa ya dinga hutuba wani yana rike da albadar manzo Allah sassa ya wunta yana zuba a hannun shi manzo Allah sallallahu a saman dabba shi ya dinga dawafi kaga inda hannun kin najasa ne da aka wa muqatuhu haka kakin shi tofin sa wa damuhu haka nan kuma kenan hawayen shi hawayen ɗan adam ya zubin ma shi yasa sahabbai kenan suna zaune zai zama to annabi sallallahu alaihi musu wa'azi zai zama hawaye yana zuba har ya jika tufafin su inda kaga najasa ne da mi sun yi wannan Abu Hurairah yana abin da wani lokaci sai ya tobi a cikin iyalin shi wani hulla na shi sai ce bakhin bakhin Abu Hurairah ne gashi har yake tobi a cikin wannan tufa aka ce mutum kaga a masallaci in tofi ya kama shi kar ya yi dama kai ya yi gaban shi sai dai ya yi ƙasan kafa shi kenan ɗaga ƙasa kaga inda najasa ne ba a ce bai yi amin a masallaci abin da yasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kenan an bujiro mun da zanubin al'umma daga ciki akwai kaki ko tofi da aka yi a masallaci ba goge ba kaga saboda shi kuma ai abin kyankyami ne kaga abin tsantsani ne saboda haka abin wulakanta ne a ce gashi a masallaci kaga bai kamata ba wannan a samar da shi a masallaci amma ba wai dan najasa bane ba sai aka ce a kawar da wannan shi masallaci ana kiyan shekul islam ya ce yan bagi an tusanil masajid hatta anil qara ya kamata a kiyaye masallaci ce har daga kwamtsa hatta da kwamtsa karka wato kwamtsa ka saki a masallaci ko kuma mutum ya kwankwara hanci ya yadda a masallaci ko wannan duka wannan ko kuma ya dinga jan gemu yana zub da gashi ko kuma ya yake mishi farce ko ya samu wani abu farcen shi cire ya yadda a masallaci wannan duka gabaki daya umarni haka ya tsarkake ka gani waye dana ila ibrahim wa isma'ila an tahira baita lil ta'ifina wal aakifina war ruk'is sujud Allah umarni a tsarkake masallaci a tsabtace shi duk wani abu a kawar ma masallaci da shi saboda haka wa bayduhu hakanan kwai na me abin da yake hayyun kenan akan wancan hayyun kenan wa bayduhu kwan abu wanda yake mai rai amma ghairal mazhabi banda wanda yake kwaskwadoko da kwayo ko kuma bara gurbi bizali mala yace ana karanta da zalal almu'jama wanda ake ma dubu wa huwa almutaghayyir shine wanda yake ya jirkita almuntunu mai wari kenan kaga wannan shi kuma najasa ne shi kuma najasa ne wala banal adami haka nan nono na bil adama fi hali hayati a halin rayuwar shi tsahiru shi ma wannan tsarkakeke ne wala bana mubahil akri nonon dukkanin abin da halal ne a ci naman shi in ya zubin maka kenan tsarkakeke ne saboda haka mace mai shayarwa da zai zama to a cikin tufafinta duka wannan kenan tsahiri ne wala bana mubahil akali tsahirun kalbakari madarar sanuwa ta zubin maka ko kai tatsa wannan zaka ibada wal ganami haka su mami na awakai wal ibli raquma wa kadhalika bawluhu haka nan bawlin shi kaga wancan hadisi na Anas ibn Malik muttafaqun alaihi wanda kabila da kabila ta ukul sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna sun musulunta ashe musulmcin baki ne suka ce kuma yanayin garin Madina bai karbe su ba cikin sai dinga kumbura suka dinga samun rashin lafiya maki ya ware raƙuma guda biyar na saraka ce aje bayan gari a tatso madarar a zo gama da bawalin a dinga ba su suna sha kaga mahallin shahirmi da bawalin aka dinga musu haka suka warke ashe su da ma munafikai suka kashe makiyayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka caccake idan shi suka kore raƙuma suka tsere sallallahu sai sa maza aje a nemo su a lokacin aka je aka kamo su aka kasu aka aikata musu irin abin da suka zamanto sun aikata mushi saboda adalci na musulunci kaga sun mushi wannan sun yi abubuwa guda uku sun zamanto sun yi fashi da makami ka gani hukuncin dan fashin daji dan fashi da makami a datse hannu sabanin kafa ka gani inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu ka gani wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim arjuluhum min khilaf aw yunfu min al-ard kaga dole wannan shine ɗayan abin da za a musu to sun yi wannan abin sannan kuma sun kashe me ya kamata a musu a kashe su sun mushi laro suka caccake idan su ma aka yi musu aka bar su a nan gurin har suka zamanto sun mutu kenan mahallin shahid sai ake gama da bawalin wa kadhalika bawluhu haka nan bawalin wannan dabba wa raji'uhu haka nan kuma kashinta saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi marabid al-ghanami ku dinga sallah a garken awakai sallu fi marabid al-ghanam ku yi sallah a garke wanda yake na awakai da tumakai ko manzala sallallahu kaga lokacin da ya hijira Madina ka gina masallaci kaga a wani kango ne wanda yake gurin kiwo a wani gurin kiwon dabbobi awakai a nan gurin ya zamanto ana sallah wa kadhalika bawluhu hakanan bawali nashi wa raji'uhu hakanan kashin dabbar da namanta ya halitta a ci amma dabbar da bai halitta a ci namanta to kaga kenan kashinta bawulinta shi ma sai shiga layi shi yasa nan gurin sai ya ce wa labanin mubahil akali da nonon dabbar da ya halitta a ci ina misali kalbakari wal ganami wal ibli wa kazalika bawluhu bawlin nami dabbar da ya halitta a ci duk dabbar da ya halitta a ci kashinta bawlinta kaza duka mi shi ma ya halitta wa raji'uhu da kuma kashinta malamin tazadda bi najisin to anan kuma da kaidi malamin tazadda bi najisin matsar dai ba ya tazadda bi najisin ba kenan tana cin abinci da najasa kamar jallala abdullahi ibn umar ya kasance idza arada an yi akula jallala in yi nufin zai ci naman jallala kamar kaza ce tana yawo ta ci kashi ta sha gwalalo agwagwa ce ta ci kashi ta sha gwalalo to sai a ɗarme ta a tsare ta a gida kwana uku ana ba ta jissa duk ta kasa yadda waccan najasa shikenan kuma sai kenan duk wanda kaga ko da irin na kawai zaka ga wasu duk suna bibiyar wanda duk wanda aka tafi kuma wanda kenan tana zuwa ce ta yi koto masu suka da wasu gurare kaga wannan kenan da ba amma irin wannan kaji da zaka same su su je su ci kashi su yi wane ne duk wani kazamta shi suke ci irin agwagi na gari wanda ba tsararru ba ta wannan zaka yanka sai ka tsare ta a gida ka dinga ba ta dissa haka Abdullahi ibn Umar Allah kare da a gare shi yanzu yau to ka gani to kaga kenan irin shanin ma duka da awakan duk kana samu kenan irin wannan wanda an samu cewa awakan da suke cin busasshen kashi duka wasu su sha ruwan gwalalo irin dabbobin da zaka ga ake sakin su kuma alhali ka san a gari babu ciyawa babu kaza ba kamar daji bane to dole in suka ji yunwa irin tsiraran abinda suka samu za su ci shi yasa da sun samu na abubuwan sai ka gami duk suna bibiya suna ci a gani to wannan duka kenan in ya zama haka kenan ta zamanto hukuncinta a halin da take na wannan kaga kenan najasa ce saboda haka yanzu shan madararta bawalinta kashinta saboda menene a cikinta wannan najasa din ce wasu malaman suka ce a a banda kenan bangaren madararta in dai asalan nata halaka ne a gani saboda Allah subhanahu wataala yace min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'i ghall sharibina kenan shi wani abu ne wanda ya zama zo tatacce ya sha bamban da kenan wancan abubuwan da take amfani matsar halakci malamai tagazza bi najisin matsar ne ba ya tagazza bi najisin wa labanu ghairiha nonon wani tabi'un li lahamihi yana bin bayan nama sau da haka in har dabbar da naman ta halaka a ci to kenan nonon ta ma halaka ne fama haruma akalu lahamihi duk dabbar da aka haramta cin namanta fama haruma akalu lahamihi duk abin da aka haramta cin naman falabar munajisun to kuma nonanta in ya zuba jikinka najasa ne amma ka'ida sai ka cire wancan kenan banda mi dan adam kenan banda jaribin dan adam saboda kaga akwai hadisi na sahalatu tare da yaranta salim maula uzafa ta tambayi Aisha radiyallahu anha tace Salim yaron gidana ne yana gidana na mun aiki amma yanzu ya kai matsayi wanda yake shi ma na wanda yake namiji kuma ba muharrami na bane ba yanzu ya zai sai Aisha tace ki shayar da shi kenan kika shayar da shi shikenan yanzu ya zama wani kaga shi a babba ne bukata ne ta sa sai zamanto an tatso an bashi nonon sai ya sha kuma shikenan yanzu sai zama dan gida kenan zai iya shiga yana huta da kamar matsalan a ce mace ce batta da batta da batta da ɗa batta da cika kuma ga wani yaron da ta rike shi kuma yaron ba muharramin ta bane a tsakanin su kenan akwai halaccin yin arme yanzu kuma ya girma ya zama namiji to sai bukata ta bada to shine sai a koma wancan hadisin na sahara shine rada'atul kabir shine abin da shekul sai ce kenan ita rada'atul kabir lokacin bukata ake yin ta ɗaya daga cikin malamai na mamlaka akwai wani malami da za a mashi aiki abin kuma ya shahi abin da yake na al'aura shi sai zama wadda za ta kula da shi ƙin mace ce kuma ba marama sai ce sam hakan ba zai ba ƙarshe kenan in za a yi haka sai dai a ɗauko wancan matsala ta razatul kadir sai zama to ta shayar da shi yanzu kenan sai zama matsayin mai ɗanta kenan saboda haka kenan duk abin da haramun da ɗanta haramun da shi to kaga in ya zama irin wannan buƙatar ta kama a ce ta shiga wani yanayin larurin da take buƙatar kulawa kuma ba ta aihu ba amma ga ɗan da ta rike kuma ɗan kenan wanda yake ba muharramin ta bane ya zama baligi to yanzu kenan sai ya ɗauki wacce mas'alar ta razatul kabir amma in ba nan ba dan mutum haka daban wanda ba waccan mas'alar ba bayan ya girma yadda ba nono yake rike shi ba sai aka ba shi nonon wata ya sha bai nuna cewa to yanzu kai shi kenan kawai ta zama uwa an zama kaza an zama kaza in dai a katon shi ne sai wanda yake jariri ne saboda haka kenan wannan fama wala banu ghairi hatta bi ulil lahmi fama haruma akalu lahmi duk abin da aka haramta cin naman fara banu najisu nonon ma najisa kal khairi kamar doki wal bighal al fadari wal hamir jaki wa ma kuriha akalu lahmihi dabbar da kuma cin naman ta makaruhi ne kasabu'i kamar irin zaki da masu dagi falabanuhu makaruhu to nuna maizan wa mai tatu mala nafsalahu sa'ila da kuma musan halittun da fararkan da la nafsalahu ba su da jini sa'ila wanda yake mai gudana a cikinsu kenan waɗanda su karan kansu ba su da jini hede mai su tsotsi jinin kaga ai kana samu a tsuntsaye da ko irin wanda yansu zo su dinga tsotsar jinin shanu da jinin abin nan to irin waɗannan tsuntsayen ko ƙwararruka kamar su kaska ka gani kamar su ƙuda kamar su samro ka gani da sauran hasharat irin su banatu wardan kumfasa kaga kyankyaso da sauran duka hasharat kaga duka ba a cikinsu babu ladar salahu sa'ila to dukkanin wanda babu jini a cikin shi sa'ila mai gudana kazzubabi kamar kuda wannamri kamar tururuwa waddudi kamar tsutsa tsahirun waɗannan tsarkakakku ne don sun taɓa ka da bambanci da tsarkakakku ne da kuma ce a halaka ne kaga a ɓangare ne haramun ne saboda mi ai menene illa da ta sa suka zama to haram menene illa haramcinsu yanzu an ce tsarkakakku ne amma kuma sai aka ce ni haramun ne wanda abin da suke ci to tururuwa najasa suke ci tururuwa ai bata ce najasa kuma bata shan jinin da adam akwai hannun tururuwa eh eh to ai yanzu ita tururuwa ai babu dalilin da ya zo na hanin ƙin nata sai dai a kalli wata illa ina illa sai dai wata ƙa'ida eh ƙa'ida ce dai za a kalla akwai abubuwan da za ka kenan su illa ƙin da ta ja duk abin da aka haramta kashewa duk abin da aka haramta kashe shi to za ka ga cewa haramun ne ce shi abin da aka haramta kashewa kamar misali kaga su turura ai an hana kashe su kamar misali alhuda huda kaga ai an hana kashewa ko kuma abin da aka yi umarnin a kashe kamar maciji kaga ai ba wani dalili ba wani dalili bane zai zo ce ma kakkace maji kakka yi kaza to duk dabbobin da aka umarnin a kashe kuma maciji ne kunama ce ka gani to duk waɗannan wanda aka ce a kashe su su ma kuma kenan haramun ne wannan din su haramun ne kenan su ma cin su ta gefe da ko abubuwan da aka hana farautar su Allah sai ko abubuwan da wasu kuma an hana saboda mi abin tsantsani ne duk abin da rai kuma take kyankyama saboda suna ce alwazu tabi'i kalwazu dini abin da yake hana ka kai amfani da abu a ɗabi'a kamar abin da yake hana ka ne ami a addinance duk abin da ɗabi'a ban tsantsani ne to a addini ma sai hana kenan amfani da wannan kaga duk wasu hasharat da wasu ƙwarurruka wanda yake abin tsantsani ba irin su kiski kaga kamar su kiski su wannan abin tsantsani ne wanda za ka ji suke ci can za ka ga wancan ba irin wannan kwarin na damuna ma busa bane duk wani abu na wannan soyayya kaga kawai komi ma su daga daga sauro zuwa nan duk nama ne wajen su eh to kaga duka wannan su ba su bari ba to kaga wannan kuma bangaren da abubuwan da suke wazo tabi'i ya hana sai dai kuma ba na wa zo tabi'i ko ba bangaren dan kai ɗabi'a ka ba misali misali za ka samu wani shi a ɗabi'a shi kenan bai san cin naman da musa ya ce ya kama da kadangare wani ya ce bai cin kaza saboda ya ga tana cin kaza to wannan kai ne kawai kai nadir ne wanda ka hota ne ka shi zuzi daga mutane ba naka ba ake kallo ɗabi'a ka ce kai amma ɗabi'a ta kenan al'umma musulmi wasu kuma suka ce ɗabi'a asali ta kenan larabawa wa mai tattu mala da malahu sa'ila da kuma musaikin mala nafsa lahu abinda bai da rai sa'ila nafsu shine rai saboda me yake canta in babu jini ai kaga babu zancen kuma rayuwa kan zubabi kamar kuda kamar kuda sai dai kaga wannan ba najasa bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam idza waqa zubaba fi sharabi adukum falyanzuhu ko fal yagmisu thumma yanzuhu in kuda ya fada cikin shayin ɗayan ku ko kunin ɗayan ku ko hurar ɗayan ku ya nutsa shi sai kuma ya tsamu ko shi sai sha kayan shi ka gani sai ka ce fa inna fi ahli jinayi da wa fil akhir shifa ɗayan fuffuken da akwai cuta ɗaya kuma akwai magani in ka zubda kuma ka ilmu bazaranci wala tusur dan me abu halaka zaka zubda wannan mulki kamar tururuwa wa dole tsahirun saboda kaga zaka iya samu sai kuma akwai abin da yake tabi'i da bambanci yanzu da misali tsutsa wadda take cikin dabino ko cikin goro ita kuma wannan tabi'a ce yanzu da kan idan ka kamsa tsutsa tsutsa cikin goro ita ma goron ce a cikin dabino ita ma dabinan ce dama kumshe ka same shi wannan ya tsotsar gaggakiya ce saboda dama tare suke su wannan kuma tabi ne kaga amma a ita kadai ba a ita kadai kuma da jinsin haramun ce a ita kadai haramun ce amma a cikin can gurin tabi'a ce kuma shi kenan eh ta shiga ita ma da binu ce wannan kenan malam ya bayyana mana dai a karkashin wancan kitabu tsahara kenan abubuwan da suke mi tsarkakaku ne kaga sauki na addinin musulunci yanzu duk ababe da yawa da inda za a ce wani abubuwan da haram ne sai zama akwai takura shi yasa ita halakin yawa gare ta ba bukatar sai an ce ma uhilla lakum ma wara azarikum yanzu ba bukatar cewa kaza halak ne kaza duk abubuwan da kashi an cire maka daga cikin abubuwan to kuma wannan dukan su kenan halaka ne haram ita ce kadan to sai ake gaya ma kadan din faslun maitatul adami ghairil anbiya'i najisatu mala yace maitatul adami mataccen bil'adama a ghairil anbiya'i in dai ba annabawa ba ne ba najisatun najasa ne wannan ƙauli ƙauli ne wanda yake marjuhi ƙauli wanda yake rajihi ruwaya daga imam malik ruwaya ta biyu ruwaya biyu aka samu daga imam malik tsarki da kuma rashin tsarki abin da yake da dalili kenan ba najasa ba ne allah ce wa laƙar karramna bani adama mun karrama bani adama sannan kuma innal muslima la yanjus musulmi bai zamantawa najasa saboda haka kenan maitatul alami ghairul anbiya najisatun wannan kauli kenan kauli ne wanda yake an rinjaye shi saboda haka dan adam ba najasa bane ba yana raye da me bayan ya mutu ko yana raye ko bayan ya mutu ba najasa bane wasu suka ce a najasa ne ka a mushi wanka bayan an mushi wanka ko ba najasa a'a wankan da aka yi umarni a mushi ba don karan kan gangar cikin shi ba shi ƙin najasa ne kenan wannan wanka ne aka yi umarni a mai don tsabtace shi da gyara shi da kuma kyakkyawan fata ne je lahira kenan a tsarkake ana fata yadda aka tsarkake shi zama zunuban shi masu zamanto sun tsarkaka wannan kuma tsari ne na musulunci kamar yadda za mu zo kan wankan gawa wanda babu tsarin da ya kai tsari irin namu waɗancan hannun hagun kaga su ai ba zancen su arnawa su tsarinsu kaga kawai tsari ne wanda yake na abin nan kawari wa kaza maitatu mala nafsun sa'ila haka nan musai yanzu can gurin ai da muka yi zancen wa maitatu mala nafsun zaka zubabi wa tsahira gon sai ce to wa kaza maitatu haka nan musan malahu duk abin da yake da nafsun yake da jini sa'ilatun mai gudana can gurin wanda mala nafsun wanda bai da jini to yanzu nan gurin duk dabbar da take da jini kalkamlati alal mashahuri magana biyu ce dangane da kwarkwata tsotsar jini take ko kuma ita tana da jini a jikinta to kaga kenan sai zamanto shine ya ci alal mashahuri wal bargus wadan cizo inda ibn qassari wajen mala ibn qassar yace shi ma dai ne najasa ne in har ya zamanto ya mutu kenan waka za mai ta tumar anan gurin soke nuna ma yanzu misali tumkiya ce musai in ta taba ka ko ka taba ta to yanzu sai ka wanki kai arwala ka taba ta ka wanki wata ramazana sassa ya zo zai huce kasuwa sai ka taɓa busgunin mar akuya mai wasu ‘yan ƙananan kunnuwa sai annabi sara sai ya ɗauki wannan ya ce wa ke son wannan na dinari suka ce abu ya rasula ai ko kyauta ma wannan zai so ta ga ta musayyo tana da rai ma ƙananan kunnuwa gare ta laraba kun fuska son wannan balle kuma ta mutu ko kyauta ma ai ba wanda zai karba sai annabi sara sai ce to duniya ta yi zaman tawwa wulakantacciya kaskantacciya gurin Allah sama da yadda wannan take kulakantacciya saboda da suka yadda ta busu santa ne da suka yadda ta suna santa ne kaga busu santa sai ce to matsayin duniya a gurin Allah matsayin duniya a gurin Allah ta yi zaman kanwa kulakantacciya mara kima sama da yadda wannan abin da aka ka aka yadda yake da kaskanci da wulakanci kare ka to in haka ne Allah subhanahu wata'ala in har ya so bawa zai bashi abin da zai cutar da shi matsalan kai ne ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa in ya baka dukiya zaka fantare za ta sa ka dagawa kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna Allah kuma yana san ka yanzu ubangiji subhanahu wata'ala sai baka dukiyar alhali ya san in ya baka dukiyar nan zaka yi dagawa zaka ketare iyaka zaka halaka ka gani to kana ta ce kai Allah baka Allah baka Allah subhanahu wata'ala kuma ya san in ya baka halaka zaka yi yanzu wancan kuturu da makaho da mai kora kaga da yaya da aka ba su kudin waɗancan guda biyu sun ci nasara ba su ci ba nasara misali wai kai ne kake jiyar mutumin a likita likita ya ce lalle ka kiyaye da zaran ka ba shi sukari karo guda biyu inda aka samu gwargwadon sinadarin da ya kai nan cikin shi kawai kan ma ka kira ni ka gani sai ce wallahi so nake a mun damu mai kyau na hora kama da sukari da Allah zai ka je ka so hura da sukarin goma ka mishi damu mai kyau ka bashi ka ce saboda kana son shi saboda ina son dan uwana kuma yana son abin da ke na abin da dan uwana yake so bari in bashi son shi ne ka bashi kaga son shi shine ka ki bashi wannan abin go in ka ki bashi wannan abin shine ka so shi amma da zaran ka bashi an san dan ya mutu ne ka ci gado kenan baka so shi ba to in Allah yana son ka kai kana Allah kudi kudi kudi to kuma Allah ya san ya baka kudin nan sharri ne yanzu kawai sai Allah ya dauki abin da yake sharri ne baka sai kake mulki mulki kuma mulkin nan Allah ya baka halaka kuma kai Allah yana son ka sai kake ta yi Allah ya baka yanzu kawai sai ka ka zargi ka sa a'a Allah ya so ka ne in ya baka wancan abin zai zama sababin halakaka saboda da yawa an ba su abin ya zama sababin halakarsu da dama an ba su ya zama sababin halakarsu to kai ma aka baka zai zama Allah ya san haka sai Allah yake baka da kake roƙo sai yake baka yake ture ma wasu abuwa ake tana dama kuma alahira ake tana dama alahira to me abin da zaka yi tabata duk wanda ya daga hannu yace ya Allah hannun shi bai dawowa banza ko a baka abin da kake tambaya saboda akwai matsala a cikin baka ko kuma babu matsala a cikin baka a tun kuɗe ma wani sharri gwargwadon a jinkirta ma alahira ko kuma maimakon a bakan in an bakan dukiyar lokacin da aka baka ka samu abin to wani zai tare kai kashe ka sababin ita dukiya lokacin da ka tumbatsa ka kai gwargwadon yadda ka kai za ka yi in mulki ne an baka mulkin zai zama sababin da kashe ka za yi yanzu sai Allah ya ki baka wannan dan Allah Allah bai so ka ba haka kaga ya so inda za a nuna mana da ya kai mamaki inda a ce abubuwa nuna mana za a yi da mamaki za ne ka gani Allah subhanahu wataala walau ya'ajjalallahu an-nasa sharra sayyaran bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum ba duk abin da kaga Allah ya hana ka bane ba kake gon a su wadancan Allah ya ce ayi hasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'uruna wai tamma suke abinda muke da dasu da shi na iya da dukiya da mulki da kaza kamar alheri ne muke gauga ba su a ba su sani ba ba Allah yana gauga ba su wannan wannan kin ba alheri bane Allah yake gaggauta musu abin ba lalle zama alheri gare ka ba saboda haka kaga duk mai imani duk mai imani zai san cewa duniya ba ta tsiya bace kuma ba ita bace ma'aunin matsayinka gurin Allah ka san da koyon da su a tunaninsu suna ga cewa kawai duniya suna da kuɗin an je lahira ma su ne masu kuɗi annabi ce rubba kasiyatin fi duniya ariyatun fil akhirah kai a ce kana da kuɗi kana taimaka ma kana wannan sai talaka ya shiga aljanna da shekara 500 zaka shiga yau ka ji daɗi a duniya kuma a je can ma kawai ɗaran ka huce a ce kai mai kuɗi ne mai taimako zakka ka huce matakinta alheri kowa kace ba wani mai haƙƙi a kanka danginka gaba ɗaya za su ce gaskiya mu da wani ya san barka makwabtanka za ka ce za su ce ya san barka duk wani miskini zai ce sai san barka to ya talaka ya shiga aljanna da shekara 500 za ka shiga to duk kuɗin wannan sai an maka hisabi min aina tasabahu fi ma anfaqa ta ina ka same shi ta ina kuma ka ciyar shi mutumin da ya zo da kwantenar goma zai shigo da ita da wanda ya zo daga shi sai ya bakalle da shi da wani dan biredi ko wani abin da shi kawai saboda rashin adalci ya tsare shi a boda a ce kai zama na shi an yi wata guda ka gani kawai can ka zo daga aka ce wannan kwantena daga ina ka ce daga indiya aka bude ya kace magunguna ne kwanan harko ya ka ga turamon aka ce to kai yanzu sai ma an aika can kamfanin na indiya saboda ma sauran magungunan ma muna shakka a kansu yanzu kai kan ka shigo ko yanzu kawai ya tsaye da wani mai yan bakalle da shi da wani dan takalmin shi ko da abin shi a ciki kawai a girke shi ko zauna tare wata biyar inda za ka kota uku shi ma yi wannan to kai da ka zo da dukiya sai an ma hisabi ta ina ka samu in ka sha kuma ya ta huta ka ta ina ta shigo to ya ta huta wa yas'aluna kama da yunfiquna qul ma faqata min khairin falil walidayn uwaye lahiya lau ko kuma sai sun zo suna maka kamar ɗan maula ko sai suna ma daɗin baki falil walidain wal aqrabina yaya makusantanka suke danginka akwai haƙi ko kuma a ka sabke dukkin su kowanne zai ce sai san barka mu da wani wal yatama marayin anguwarku da kuna tare da babannin su suka faɗi suka mutu aka bar mace da ɗiya ta zo gidanka ta ce wani ba abin da za mu ci ka tana da haƙi a cikin dukiyarka wani masakin miskinai suna da haƙƙi a ciki to kaga duk wannan haƙuƙuwan ba kawai hudda su ne sai an tambaye ka kawai ka gani inna allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu duniya Allah yana ba wanda yake so da ne kullun namiddu haula wa haula min ata'i rabbika ma kana ata'u rabbika mahzura kowa ana ba a duniya a ba wancan a ba wancan bilkatu ba kahuri bane wa kai shi kudi a duniya ka ganin kana ga kuɗi shine ma'auni akwai masu wannan ma'aunin wanda sai ce ai duk wanda ka ga masu kuɗi duk yan ɗariƙan mu e duk wanda ka ga wanda ya bi ɗariƙan mu ko wanda ya bi shehun mu mulki zai samu ka gani to butin da irin su waye da waye duka waɗancan na ƙasashen kawai su kuma wace ɗariƙa suke aka ba su mulki ka gani dai da alaƙa da wannan kyauta ce ta Allah kawai yana ba amma lahira Allah bai ba da hega wanda Allah ke so qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha sai suka ce sai su ce wanda kake so a'a wanda kaga dama ba wanda kake so ba mashi'a ce ai man tasha'u mashi'a mahabba sunanta tu'til mulka man tasha'u wanda kaga dama ka ce kuma wanda kake so saboda haka kenan Allah yana so na sai bani a'a ba haka bane inna allaha yuhibbu dunya liman yuhibbu liman la yuhibbu wa la yuhibbu al-akhir amma imani wanda kaga Allah ya ba imani kuma Allah yana sai shi su ko masu imani a duniya su ne shugabanni da ilimin addini a lahira masu ne in ka ga ɗaukaka a lahira kawai ta hanya biyu ce imani ilimi imani ilimi ya rufa Allah wallazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat su kuma malamai a duniya su ne shugabanni a lahira ma a lokacin da kaware za su dinga tambayar juna gwargwaron ya muka zauna ka gami قال الذين اوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث masu ilimi za su ce kun zauna qala alladhina utul ilma masu ilimi za su ce laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmil ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun gashi kun zauna ne gwargwadon tashin kiyama kaga a lahira ma za su koma su tambayi waɗancan to kaga in Allah ya maka kyautar kaga imanin nan karkarin tsaye ido kawai ka dinga harma gagiya kana cewa mu duniya mun raku karakowa me karasa me Allah bai maka ba za ka yi batulci me Allah bai mana ba babu abin da Allah bai mana ba ba abin wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima daga Allah take ba abinda ubangiji komai ya mana subhanahu wataala da bai yi ka ba jaki ake dora maka lamtu ake kishinka to wa zai ce da ni inda mutum jaki aka yi shi ake kishin shi ka gani ya haɗo hannun wani mugu dan bakin ciki yake kishin shi yake mishi abin nan ba yi ka gode ma ba Allah subhanahu wataala menene Allah bai ma ba kuma balle ma manzo Allah sassa ce idza suba rajul aminan fi sirbi mu'afan fi jismi wa lahu qut yawmihi fa kana ma yadhallu dunya bi hawasir in ka waye gari aminan fi sirbi kana aminci cikin jama'arka ka waye gari komi bai faru ba ba wanda ya mutu amannanka yan uwanka danginka ba wanda wani abu ya faru wani mugu abu tattare da shi mu'afan fi jismihi lahiya lau ka tashi kayi bawali kayi komi lahiya lau wani ya tashi rabin jiki ya shanye wani hukuti yomihi kana da abincin da za ka ci in kilo uku ne iyalinka in kilo ɗaya ne akwai wannan abin da za ka ci a rana akwai shi don baka da tabbacin gobe ka kai ko baka kai ba to abincin gobe kwanan ka tanade shi ma baka kai ba yakin banza ne kai da ba da kai ba za a ci shi wani hukuti yomihi fa ka anna ma hizat lahu dunya bi hazafima kamar duniya da duk sassanin ta ne an tsara ma to me kake nema kaga anan mahalla shahid wanda ya kama wannan gabal annabi sallallahu alaihi ya shigo kasuwa sai ya dauki wancan mushe na dan akuya da hannun shi mai albarka sallallahu ai masallaci ne zai shi kaga bai wanke ba hannun cewa ya taba mi abin da yake mushe kenan kaga kasantuwar dukkanin abin da yake da jini ya mutu a ce najasa ne in ya taba ka sai ka wanki kenan akwai magana karshen wannan saboda can gashi annabi sallallahu alaihi kawo misali kaza ta mutu za ka je masallaci ka ɗauke ta sai ka kai kai da asibiti to wai sai ka wanke saboda kenan najasa ne to shine aka ce a'a kenan da magana kan wannan ina ga tunda mun ƙara mun kashi da ma sai mu tsaya abin nan kawai daidai Allah ya tsara mu da kurakuran mu Allah ga murta mana Allah subhanahu wataala ya amfana da mu ya amfana da mu da abin da muke saurare ya sanya albarka ilimin mu ya sa albarka rayuwar mu ya kama da aminci zaman lafiya kasar mu ubangi subhanahu wataala daidaita al'amurra na kasar mu gabaki daya Allah ya gyara zamantakewa tsakankanin mu ubangi subhanahu wataala ya kare mu daga dukkanin fitintunu ya haɗa kawunan dukkanin al'ummar kasar mu da dukkanin musulmin duniya gabaki daya ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala dukkanin masu nufin mu da sharri ko kasar mu ko iyakokin mu Allah ka shagaltar da su da kawunan su Allah ka ba mu kariya da tsaro da tsaronka Allah ka gawarta mana kurakuranmu ya ubangiji kar ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka zama to suna aikatawa Allah subhanahu wataala ya shirye da mu zuwa ga abin da yake daidai shugabannin mu Allah subhanahu wataala ya fuskantar da su zuwa ga abin da yake maslaha ce alkhairi ne ga al'umma duka gabaki daya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد سائر المسلمين اللهم من ارادنا او اراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم شغله بنفسه يا رب العالمين اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك